من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani kamar yadda aka sani muna nan cikin suratul an'am a cikin wannan karatunmu na wannan wata mai albarka watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daidai da shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salam da fatan Allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda wannan shine karatunmu na biyar a wannan shekara insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أوه.
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات نعم من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله إلى صراط مستقيم Allahu akbar to muna nan cikin karatu cikin suratul an'am mun ji irin ayoyin da muka karanta jiya wanda suka gabaci waɗannan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umumun amsalukum ma farradna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharun mun karanta ma farradna fil kitabi min shay'in da Allah subhanahu wata'ala ya ce bamu bar komai a cikin wannan littafi na alqur'ani ba face mun kawo shi an ji bayanai gwargwado jiya ko dai alkur'ani ya zo da abu a dunkule ko kuma ya zo da shi filla-filla mafi yawa abinda alkur'ani ya fi zuwa da shi filla-filla abinda ya shafi ibada wanda ya shafi halal haram sauran kuma ilimomi na duniya da makamantansu wannan alkur'ani yakan yi ishara ne kawai mafi yawa to dai komai na nan cikin alkur'anin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa Allah subhanahu wata'ala ya ce daga ƙarshe kuma sun ma'ila rabbihim yusharun duka dai mutane da dabbatin bil ardin da da'irin ya diru janahi din da Allah ya ce illa umuman absalukum to duka sun ma'ila rabbihim yusharun duk za a tattara ne su ne zuwa ga ubangijin su ranar kiyama duk za a tattara mu gaban zatin Allah da mutanen da dabbobin ko waɗanne iri da mutane da aljanu masu tashi saman da masu yawo a ƙasa duk Allah zai tattara mu aima kowa hisabi akan abin da ya aikata a tabbatar cewa dabbobi duka al'ummatai ne kaman mutane akwai hadisai da yawa da suke tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in an yi tashin kiyama duk da yake su dabbobi ba ba ba hisabi za a yi musu tafiya aljanna ko tafiya wuta ba ba su ba su da magana tafiya aljanna ko tafiya wuta su kawai za a shafe su ne su zama ba su kawai su amma duk da haka kafin a yi haka ɗin saboda cikar hikimar Allah da cewa Allah mai hukunci ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a shafe su su zama ƙasa ɗin ba sai Allah ya yi hukunci a tsakaninsu su ma akuya mai ƙaho wadda ta rika sukan wadda ba ta da ƙaho ko wadda ta fi wata ƙarfi ta rika bangaje ta tana nuna mata fin ƙarfi duk sai an musu wannan hukuncin an musu wannan hisabin a junansu sannan bayan an gama wannan Allah ya shafe su su zama ƙasa ɗin ba su to kaga idan a har dabbobi za a yi ma haka to ina ga ɗan adam mukallafi mai hankali wanda shi akwai magana shiga aljanna in yayi da kyau akwai kuma tafiya wuta in yayi ba in yayi mummuna kaga aiki na gaban dan adam kenan sai mu ƙara mai da hankali Allah ya sa mu dace shi yasa Allah ya summa ila rabbihim yusharun duk wani wanda ka sani halitta Allah to ranan za a tattara shi gaban Allah ayi shari'a ayi hukuncin da ya dace kowa ya kama matsayin shi والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina kazzabu bi ayatina su ko wadanda suka karyatar da ayoyinmu summun su kurame ne ba sa ji ko sun ji ba jin gane gaskiya bane wa bukumun bebaye ne ko suna magana to bebaye ne tunda bakinsu ya kara ya kasa faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah da abinda ka faɗi in baka faɗi wannan ba to kai bebe ne bukumun bebaye ne game da faɗin kadaituwar Allah subhanahu wataala fi zulumat kuma suna cikin duhunnai da yawa cikin duhunnai suke iri iri ga duhun jahilci ga duhun san zuciya ga duhun kafirci ga duhun kabilanci ga duhun gargajiyanci da jahiliya duk dai irin wannan fi zuluma suna cikin duhunnai iri-iri ga duhun shaidan ga duhun zuciya duk dai yana tare da su Allah ya kiyaye mu summun wa bukum fi zuluma suna cikin duhunnai saboda me man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya so batar da shi sai ya batar da shi kuma idan ya batar da shi din ba wanda zaka iya samu ya shiryar da shi ومن يشاء wanda kuma Allah ya so ya shiryar da shi yaj'alhu ala siratin mustaqim sai Allah ya dora shi kan tafarki madaidaici kaga ba sai wani ya ce mai zo kai zo ka musulunta ko zo kai kaza ko zo kai kaza ba kana can kana ma wasu azin su zo su yi musulunta sai kaga wani ya zo ya ce kai shi fa ya ga cewa kwanakin nan in ba musuluncin nan ba ba abin da yake sha'awa yayi ma mafarkin kaza yayi ma mafarkin kaza shi hankalin shi ya tashi in ya musulunta ne kawai zai ji daɗi Allah ya turo shi ya koro shi da kanshi ya zo ya musulunta saboda haka wanda Allah ya so shiryarwa zai shiryar da shi ko wani bai mai wa'azi ba Allah zai shiryar da shi ya gane gaskiya wanda kuma Allah ya batar ya so batar da shi to kuma in Allah ya batar da shi ba wanda zai iya nuna mai hanyar da ta kamata ya bi ko an nuna mai ba zai bi ba Allah ya kiyaye mu kuma ya sha wanda Allah ya so shiryar da shi ya ji alhu ala siratin mustaqim sai ya sanya shi akan tafarki madaidaici tafarki madaidaici ko Allah ya gaya mana kowanne ne siratal ladina ne an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tafarkin nan madaidaici shine tafarkin annabawa da manzanni wanda yake shine tafarkin Allah madaidaici ba na batattun mutane ba ba na waɗanda Allah ke fushi da su ba na'am قل رأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين الله أكبر الله سبحانه وتعالى يقول أرأيتم كبان لاب ku bani labari mana ku kafirai waɗanda kuke cewa akwai wani ba Allah ba kun ce akwai wani abin bauta ba Allah ba to ku bani labari ga tambaya in atakum azabullahi yanzu idan da azabar Allah za ta zo muku gadan-gadan aw atatkum sa'al kaman kun shiga ruwa jirgin ruwa na kokarin ya kife ko wata guguwa ta taso tana neman ta hallaka ku ko wani abu tashin hankali makamancin haka aw atatkum sa'atu bagatanan ko kuma da sa'a kiyama za ta zo muku kwazan ba shiri ku sami kanku cikin wani hali to tambayar ita ce a ghairallahi tad'una in kuntum sadi yanzu wani Allah za ku kira in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya inda dai ku masu gaskiya ne cewa akwai wani abun bauta ba Allah ba da duk bala'in da kuka shiga sai ku kira wancan din ba Allah ba to idan bala'in ya same ku a ghairar lahi tad'una wani Allah za ku kira ku ba da amsa in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne bal iyahu tad'una بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الله أكبر Allah subhanahu wataala ce bal iyahu tad'un ai ba haka ba duk musibar da ta same ku da kuka ga ba mafita ba ku kiran gunkinan ku ba ku kiran wani abu da kuke bauta mawa ba Allah ba iyahu tad'un Allah dai shi kuke kira kaga ai akwai batan hankali a nan gurin ko ka ce kana bauta ma wani ba Allah ba saboda wasu dalilanka to kuma an ga bala'i ai sai ka kira wanda kake bauta mawa ko a kuma an ga tashin hankali kuma sai a ta cewa Allah Allah ka tsayar da mu Allah ka tsayar da mu in an tambaye su waye sama waye ka sai su ce Allah to me yasa ba ku bauta mai kuma yasa ka wasu dalilai na daba marasa tushe Allah ya kiyaye shine Allah ce bal iyahu tadu shi din Allah dai za ku kira kuma in kuka kira shi fa yakshifu ma tad'una ilayhi insha'a sai ya yaya abinda kuke kiran zuwa gare shi in Allah ya so abinda kuke kiran ya yaye muku sai ya yaye muku ya tsayar da ku a lokacin da kuka shiga musibar nan watan sauna ma tushrikun kuna mantawa da duk abin da kuke yin shirka da shi ne ba Allah ba da kuka tashin hankali ku manta da duk wani abu da kuke bauta mawa sai hankalin ku ya koma gun Allah kun san cewa ba mai iya tsirar da ku sai Allah din shi kuke kira to dan me tunda kun san ba mai amfani sai shi dan me ba za ku dawo ku rika bauta mai shi kadai ba ku watsar da abubuwan banza na'am
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فأخذناهم بالبأساء ولقد أرسلنا إلى أمم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله أكبر ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Allah subhanahu wata'ala ya ce ya rasulullah ka san mun aiko manzanni da yawa wala qad arsalna ila umamin min qablika haƙiƙa mun aiko da manzanni daban-daban ila umamin min qablika zuwa ga al'ummatai kuma daban-daban gabanin ka ya rasulullah da muka aiko manzannin kuma fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i mun kama mutanen su bil ba'sa'i da tsanance tsanance kamar irin na talauci fari wahalhalu iri-iri waddar ra'i mun kama su da cututtuka rashin lafiya kala daban-daban mun kama su da su don su zama musu wa'azi la'allahu ya tadarra'un mun yi musu haka ne don ko za su kaskantar da kai su fahimci cewan Allah ne idan muka jarrabe su da bala'in ko rashin lafiyan ko talaucin ko fari ba wanda suke kira sai Allah in sun kira Allah kuma a yaye musu to an an yaye musu wai ko zai zama musu wa'azi su kaskantar da kai ga Allah su bauta mai amma ina da bala'in ya yaye sai su koma ma shirkar su ba su kaskantar da kai ga Allah mun yi masa haka ne fa akan bil ba'sa wa dharra'i la'allahu yatadarra'u dan ko sa kaskantar da kai ga Allah su bauta mashi falaula فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا
أيوه ولكن كثر قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
الله أكبر الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كثر قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ina ma da a ce irja'ahum ba'suna yayin da tsananin nan namu yazo musu lokacin da muka jarrabe su da fari ko yunwa ko talauci ko rashin lafiya ina ma da lokacin da muka jarrabe su din tadarra'u sun kaskantar da kai ga Allah sun kade ta Allah sun dawo suna bauta mai sun watsar da dukkan tarkatan banza ina ma da a ce sun yi haka da sun kwashi garabasa da mun karbe su da sun zama mutanen kirki wanda suke cancanta shiga rahama walakin kasar kulubu to amma inda suka yi asarar kasar kulubu zukatan sun riga sun bushe zukatan sun riga sun bushe in aka jarrabe su da bala'i to da sun roki Allah ya yaye musu maimakon su koma ga Allah kuma sai su koma mu abin da suke fa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malu shaytan sai ya kawata musu abin da suka zamo suna aikatawa da Allah ya yi musu sai suka kuma shedan ya kawata musu ya nuna musu cewa abin nan da suke yi da dai shine yafi kyau shi yafi zama daidai a gurin su sai su koma Allah ya kiyaye mu na'am فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء نعم فتحنا عليهم أبواب كل شيء نعم حتى إذا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون na'am to Allah subhanahu wataala yace falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun falamma nasu ma zikiru bihi yayin da suka manta suka bar abinda ake musu wa'azi ake musu gargadi da shi duk tunata wanda ake musu sun batta sun ki amfani da ita an jarrabe su da wannan ko sa gane su roƙi Allah ya yaye musu kuma su koma makafirin su a jarrabe su da wannan su rasa mai yayewa sai sun koma ga Allah Allah ya yaye musu kuma sai su sake koma ma shirkar su da suke yi ba su kaskantar da kai ga Allah ba to yayin da suka manta suka bar duk abin da ake musu gargadi da shi ba su yi aiki da shi ba shikenan burki ya tsinke musu kenan fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka kyale su sai muka yi musu istidraji fatahana alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kohohin kowane abu na jin dadin rayuwa kaji hikima ta Allah ba eh in ka zama na Allah to zai rika kakkare ka daga ni'imomin duniya dan kada kada kada kada kai wani waje a rika jawo linzamin ka amma idan ka bijire ma Allah Allah ya kyale ka to shikenan sai ya sallame ka sai ya turo ma komai na duniya duniya kawai kake so ba ka san abin da ke waje na a turo ma ita ga nan aje je kai ta ci ba dai duniya ba ita ji kai ta ci ba iya ka dai da ka mutu ba magana ta kare to shine Allah ya ce falan ma na su ma zikiru bi yayin da suka manta da abin da aka yi musu wa'azi da shi fatahana alaihim abwaaba kulli kaga mai mako Allah ya ce ya hana su ko ruwan sha ma ko a sai ce muka buɗe musu ƙohohin kowane abu ga lafiya ga kuɗi ga jin daɗi ga walwalarsu ta duniya duk muka yi ta ba su kawai amma me ya faru hatta idza farihu bima utu sai lokacin da suka yi farin ciki suka yi murna suka rika alfahari da abin da aka ba su suna jin ga su ne masu dukiya ba za ta ƙare ba sun fi kowa su ne masu mulki ba za su gushe ba sun fi kowa su ke jin daɗin da ya fi na kowa kowa sun mai da shi ba komai ba su su ne wani abu saboda Allah ya yalwata musu idan farhu bi ma'utu akaznahum baktatan sai muka kama su kwatsam ba shiri eh sai muka kama su da azaba kwatsam muna kama su da azaba din nan fa izahum fihi fa iza al-fujaiyya kenan inji malaman nawo fa izahum fihi mublisun ana muna kama su da azaba bagtatan fa idahum fi mul sai ga su cikin azaban nan suna masu yanke kauna suna masu yanke kauna daga kowane irin alhairi kuma saboda sun ga bala'in da suka shiga to saboda haka wannan duk al'ummatin da suka wuce dinnan su sun wuce yanzu alqur'ani da mu yake Allah na sako da bala'o'i da musibu inga kafirai ne dan su su zo su kadaita Allah su san ba mai yayewa sai Allah su dawo ga Allah to musamman kuma wanda ya zama mai imani dama ya san Allah yana bauta ma Allah gurgurdan yadda ya iya to sai kuma Allah ya je ho bala'i to yana jarraba mu ne ya ga ya zami zamu koma ga Allah falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u me hana lokacin da tsananin mu ya zo musu su kaskantar da kai su koma ga Allah yanzu ga Allah ya jeho mana bala'in kashe-kashe da ɗauke-ɗauke ka gani da talauci da tsada da musibu irin da rashin zaman lahiya ga yana Allah ya jarabe mu da shi alhamdulillah mu ne yankin ba kafirai ba ne mafi su imani ne to Allah ya jarabe don ya gaya za mu koma ga Allah kenan kaga wannan abubuwan ba su da magani sai komawa ga Allah mu koma ga Allah mu gane cewa ta yi laifuffukan mu ne suka kawo haka da irin yadda muke bijire ma Allah dan kan ana bijire ma Allah fa sosai eh ana nisa da Allah fa sosai da Allah zai biye mana ya kama mu da laifuffukan da muke to da yanzu ba mu ne a bayan kasan nan ba dan dai alƙawarin da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai shafi al'ummar shi saboda irin wannan abubuwan ba amma irin abubuwan da ake yanzu fa abubuwan sun yi muni al'ummar mu ta gurbata daidai muke da Allah ya jeho mana kowane irin azaba in ba dan rahama shi ba Allah ka ƙara rahama mana ka gani kowa duniya yake so in mulki ne yanzu mai son mulki kowane irin shirka da kafirci zai yi don ya samu mulki mafi yawa dukiya kuma ɗaiɗai ne wanda ba zai iya rabuwa da Allah ba don ya samu dukiya mai yawa duk son dukiyan nan da son mulki shi ya kai mu wannan abubuwa yanzu wannan kashe-kashe in ka ɗauka wasu ne suka yi ƙulle-ƙulle don biyan buƙatarsu ta siyasa ake wannan zai iya yiwuwa ba son mulkin ba ne suka aka kullakullan da aka koya ma fulani wannan bala'in aka cuce su aka cuce al'umma baki daya ba duk ana son mulkin bane in hakan ne ka gani in kuma a'a dan su rika kwashe dukiyoyin mutane suna kai ma wasu ne ba neman dukiyar bane kuma in ka ce tan to sauran mutane na gari ba da ake irin bala'o'in da muke ciki an hada kai da kani an kama wanshi wai dan a san mai kuɗi an haɗa kai da wa an kama ƙanin shi don a san mai kuɗi an haɗa kai da makoci an kama makoci shi ko an kashe shi don a san mai kuɗi an haɗa kai da mata ma an kama mijinta don a san mata kuɗi ba ho don a bata kuɗin ba a don a san abin da aka faɗi ba kwata a san mata kai ƙarewa har an haɗa kai da ɗa an kama uban shi don a anshi kuɗi hannun uban shi shi a san mai wani abu wani irin son kuɗi ne wannan wani irin son kuɗi ne wannan ga bala'in mugunta da ƙeta da ke cikinmu da hasada yau a unguwa da Allah ya ɗan ɗaga wani ana ganin shi da rigar da take da ɗan haske da ɗan gidan shi da kyau to unguwa an sa mai ido da gari kenan wane me yake yi ina yake samun kuɗi ai da kaza ne ai yanzu ba kaza bane shikenan an dinga kawan zuka wani ji yake kamar ya banka ma gidan nashi wuta wani ji yake kamar ida ya taho ya buge shi kawai ba laihin komai ya mai badan dai Allah ya ruha mai asiri ko ba haka halin mu yake ba haka nan kawai sai wani ya je ya hado da wani a zo a kashe wani makocin shi ko a kashe wani abokin sana'a shi ko a kashe wani abin nan saboda kawai shi ba wai dai ya samu komai ba dai shi ya daina ya daina ganin wannan dai a bayan kasa ba irin bala'o'in da ke cikin mu kenan ba bayan masu bi ta ƙarƙashin ƙasa ƙulle-ƙulle wane ya fi ni kaza ya za a in karya shi ko in ƙasƙantar da shi a je gun boka a je gun bori a je gun ‘yan tsumbuman da ba su tsoron Allah a ta ƙulle-ƙulle da jefe-jefe da abubuwa mutum ya manta da imanin shi kamar ma bai ce ya yarda da Allah ba ba abubuwan da ke cikinmu kenan ba kowa sai ya yi kuɗi kowa sai ya ji daɗi kuma ko ta wata hanya wannan shi ke kawo kowane irin bala'i an yi liwaɗi don a samu kuɗi an sarwa 'yan ƙananan yara ana lalata da su don a yi kuɗi ko a samu mulki ko a samu wani biyan bukata ta duniya eh in kana jin labarin irin fyaɗe ɗin nan ma sai abin ma ya baka ma ba mamaki ba haushi ma ya baka yanzu wanda za a ce wai ya sami yarinya ai shekara uku ko shekara biyu wai ya mata fyaɗe to dan Allah wannan me zaka ce musiba bai musiba ba ce kawai shedanci kawai wai da haka zai samu kuɗi ko zai samu wata biyan bukatar shi ta mulki al'ummar mu ta kai ga wani ya ɗebi mutane a tahi musamman har a tahi haggarin Allah mai tsarki a tahi maka dan a yau wani saban wai dan a samu kuɗi duk wannan ana yi to kuma shi kenan sai Allah ya zura mana ido kamar mu muka halitte shi ba shi ya halitte mu ba eh Allah ba shi ya halitte mu ba mu muka halitte shi ba shi ya ce a yi kaza a bar kaza ba mu ke ce mai ba to in banda ma alfarmar jagoran mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka yi mai alƙawarin ba za a yi ma al'umma shi yadda aka yi ma na baya ba da yanzu ba ba he labarin wasu mu ma ya fara bacewa ba ma labarin ba to dan dai Allah ya ma annabi alkawari amma ba abinda ake cikin wannan al'umma ya ninninka na al'ummatan da suka gabata a kazanta kwarai da gaske liwadi yasa aka kifar da wasu al'umma wasu tauya mudu ko wasu fashi duk da yake da duk suna hadawa da kuma ƙaryatar da manzanni to ai mu har ƙaryatar da ƙaryatar da manzannin ma ana yi yanzu wanda aka ce kai kace kai musulmi ne kai imani da Allah kuma Allah ya baka dukiya ko ta noma ko ta dabbobi ko ta Allah ya tara ma dukiya amma kana jin kyashin ka fidda haƙƙin da Allah ya ce ka fidda amma kace kai imani da Allah wannan imanin ka na gaskiya ne eh to Allah Allah ya baka yace ga haƙin da zaka yi zakka wai mutun na jin kyashi ba ka taimaki makotanka da ƴan uwanka haka nan na yau da kullum ba wai zakka ma da Allah yace in baka yi ba zai kona ka wai kana jin kyashin ka fidda gara ka je lahira in ma Allah kona kan zai ya kona ka kai dai ka tara kuɗin ka kai amfani da abinka a duniya ka gani to wannan ko ka ce kai imani imanin gaskiya imanin gaskiya ne ka ce ka yadda amma ka kasa aikatawa me ya amfani shi Allah ya kiyaye mu to don haka abinda Allah yake so yanzu wannan laifuffukan namu sun yawa Allah yana dan cikin laifuffukan da muke dari Allah ya butsuro daya ba ma duka bai dan jeho mana kidnappers ne kashe-kashe ne yunwa ne talauci ne tsada ne wane ne wane ne duka yanan dan mu hankalta mu ga mu koma ga Allah falawla id ja'ahum ba'athuna tadarra'u ina ma da lokacin da wannan tsananin ya zo mana mu kaskantar da kai mu koma ga Allah ka gani amma idan zukatan mu suka bushe to abun bai da kyau kamar yadda Allah ya ce walakin qasar qulubuhum wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun in zukata suka bushe aka bi ma kawace kawacen shaydan cewa abun nan dai da ake ciki na neman dukiya da neman mulki da jin haushin yan uwa da hena kaudawa ne da in muka ga wannan shine daidai gare mu to abun karshe bai da kyau in ba a koma ga Allah aka daina aka gyara halaye ba Allah ya kiyaye mu falamma na su ma zikiru fatahana alaihim abwaaba kulli shay Allah ya ce to su kafire lokacin da suka bar abin da muka yi musu akai musu wa'azi da shi idan Allah ya akai ma wa'azi akai ma gargadi ka kiyarda to burki ya tsinke ma kenan fa ka tahi rami shikenan sai ai ma turin je kaka mutu ai an san turin je kaka mutu ko yawa tu in turin ana turin ba a so ka hallaka ana tura ka ana rike da kai da an ji za ka yi tangaɗi sai a riƙe ka da an ji za ka yi tangaɗi sai a riƙe ka to haka Allah yake wa mutanen shi bayan shi in an ji za ka faɗa rami sai a ɗan jarrabe ka da wata musiba wai don ka dawo gun Allah in ka tafi ka tafi kuma ka ji daɗi an ga za ka yi wata kwaɓa sai a jeho ma wani rashin lahiya ko wani talauci ko wata asara don ko za ka koma ga Allah to idan ya zama na ko ita ina aka taba ka kai baka komawa ga Allah an sama rashin lafiya baka koma ga Allah ba an jarrabe ka da talauci baka koma ga Allah ba an jarrabe ka da asara baka koma ga Allah ba an jarrabe ka da rashin zaman lafiya baka koma ga Allah ba sai a ce to shikenan wannan kusa kai ya tahi lu he kaji kana tahiya mai dadi amma karshe ramin da zaka fada in ka fada to ba mai iya hiddo ka Allah ya kiyaye mu to shine abin da Allah ya ma wasu kafirai hatta idza fata falam ma nasu ba zikru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka ce to shikenan tunda dai ba ba hanyar da za a yi musu su dawo ga Allah su zama mutanen kirki to a sake su su tafi kawai sai Allah ya sake su fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in aka ba su lafiya da wuya kaji suna rashin lafiya aka ba su dukiya ba talauci aka ba su mulki suke so a ba su komai na duniya to irin shi ne sai kaga mutum yana jin gaba ba shi Allah ma ya hisan shi fiye da kowa ko ba haka yahudawa da suka samu duniya sosai ba haka suke cewa ba su cewa suke ma wai su ne sha'abul lahir muntakab su wani yanki ne na Allah zababbu wanda su suna kallon sauran mutane kamar bayan su ne su su ne mutane to haka wanda da aka yalwata ma duniya ba ruwan shi da Allah to gani yake kowa banza ne shi shine wani abu saboda in an sai ga abinda ma ake faɗin in gaskiya ne to ba ga yanan ba suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza ga yanan ai akwai ma masu faɗi haka wanda fajirtin su yayi yawa kun ce kaza muna yin kaza muna yin kaza ga yanan kullun sai Allah ƙara mana kuɗi yake sai kaza yake sai ƙara ya ɗauka alheri ne ina ka gani fatana alin ababu kullu hatta idza farihu bima utu har sai lokacin da suka yi farin ciki suka na ta alfahari da abin da aka ba su akaznahum bagdad sai mu kama su kwatsam ba tare da shiri ba to fa idza hum mublisun to nan kuma ido zai raina fata sai kaga sun suna mublisuna masu yanke kauna gaba da duk wani alheri kuma sun san sun yi handin oba da shi Allah ya kiyaye mu saboda haka jama'a mu koma ga Allah bayan Allah wanda suka san Allah suke tsoron makarullahi wato tanajin Allah idan mutum ya ga ya yi wata da watanni ko ciwon kai bai ba ya ga ya wata da watanni ko na cefane bai rasa ba ya ga ya wata da watanni wani bala'i bai zo da ya hana shi bacci ba to kuma sai ya shiga ɗarɗar kuma sai ya shiga jin tsoro to ko dai ya yi wani laihi ne kuma Allah ya watsar da shi ka gani haka bayan Allah wanda suka san Allah haka suke amma ko mai gare ka ko mai aka yi maka ka ji ana ɗan zungurinka in ka tahi ka tahi ka ɗan tahi da lahiya ka ji an taɓa ka kana waiwayo ka kwana ba lahiya to in dukiya ce ka tahi ka tahi ka ji wata asara ta zo in kuma talaka ne dama ka ji wata ran na cefa nan ma ya gagara to duk ana taɓa ka ne wai ka koma ka san fa inda abin yake ba don a wulakanta ka ba a ana taba ka ne kasancewa ana fa ganin ka an san abin da kake yi kai ma ka san abin da za ka yi to idan duk wannan ta gagara to kuma sai a sake ka Allah ya kiyaye mu eh Allah ya kiyaye mu falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faqdi'a فقطع دابر القوم الذين كذبوا ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا نعم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله سبحانه وتعالى يتي فقطع دابر القوم الذين ظلموا yayin da duk suka bijire mu Allah Allah ya buɗe musu ƙohohin komai suka ƙara kafirci turan da Allah ya tashi damkansu sai gashi sun yanke kauna daga rahama Allah sun san ba wani alheri tare da su daga nan ne faqul ya dabirul qaumil ladina zalamu sai aka yanke bayan waɗanda suka yi makansu zalunci aka yanke bayan su baki ɗaya ba su da sauran wani alheri da zai zai zai cin masu sai sharri da azaba Allah ya kiyaye mu walhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wataala ce godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai baki ɗaya tunda ya taimaki bayin shi masu imani ya halakar da makiyan shi masu ƙaryata ayoyin shi alhamdulillahi rabbil alamin shehu yace alhamdulillahi rabbil alamin al'ummatai da yawa suna faɗin alhamdulillahi rabbil alamin idan sun samu wata ni'ima ko in Allah ya tsayartar da su daga wata azaba to muku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama komi namu ma alhamdulillahi ne e komi na al'umma na Muhammad alhamdulillah ne in zaka sha in za in zaka ci abinci bismillah in ka gama alhamdulillah in zaka sha ruwa bismillah in ka gama alhamdulillah in zaka kai bacci bismillah in ka tashi bacci alhamdulillah in wata ni'ima ta same ka mai dadi alhamdulillah in wani abu ka samu alhamdulillah in lafiya ka samu alhamdulillah in dukiya ka samu alhamdulillah ka gani kai karewa ma idan wani bala'i Allah ya jeho maka sai ka ce alhamdulillah eh mu al'umma annabi haka muke in ma wani abu mara dadi ya same kai kace alhamdulillah ala kulli halin domin mai imani in yaga Allah ya jeho mai wani bala'i to zai ce alhamdulillah da Allah ya tsaye da abun iya haka ya san cewa wannan bala'in ya ninninka haka Allah ne da rahaman shi ya sauƙaƙa shi ya mai da mai ya ban mai shi iya haka saboda haka zai ce alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udhu billahi min hali ahlin nar ka gani idan ma idan ma mun mutu da mun da mun fito daga kabari abinda zamu ce alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi azaba azhaba anna alhazan inna rabbana la ghafurur rahim ko in mun je shiga aljanna alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ko amma kunna li hadadiya laula an hadana allah ka gani kai in mun tashi ranar kiyama da mun je wajen annabi mu ma tutan mu ma sunan ta liwaul hamdi tutan manzo allah sallallahu alaihi wasallam ko yace li annabi yace liwaul hamdi bi yadi tutar yabo a hannuna take to saboda tutar yabo da take hannun annabi to komai nawo alhamdulillah ne alhamdulillah saboda haka za mu shige karkashin liwa'ul hamd tutar da manzo Allah ya ce kullu nabiyyin duk wani annabi adamu wa man siwahu da adamu da wanda ma ba adamu ba duk annabawa ta hata liwa'i yawmul qiyama duk suna karkashin tuta ta ranar kiyama wala fahar annabi ce kuma ba alfahari nike ba haka Allah ya shirya kuma haka za a yi to saboda haka tutar ta mu ce amma duk annabawa karkashin ta suke tutar ta annabi Muhammadu ce kayan annabi Muhammadu kuma namu ne dan mu ne nashi insha Allah to da haka al'umma al'umman musulunci al'umma annabi Muhammadu ummatul hamdi ce al'umma godiya ga Allah saboda haka komai namu zamu yi sai mu ce alhamdulillahi rabbil alamin to fa qudi adabir alqawmi allazina zalamu aka yanke bayan wanda duk suka yi zalunci walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai bisa ga tsirar da bayan shi masu imani da ba su kyakkyawan sakamako da kuma halakar da makiyan shi masu mai shirka da azabtar da su walhamdulillahi rabbil alamin na'am قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون الله أكبر آه الله سبحانه وتعالى قل أرأيتكم قل أرأيتم in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih wanzur kayfa nusarrifu al-ayati thumma hum yasdifun to wannan dama sura tauhidi ne tsantsake cikin ta na Allah da jawo hankali zuwa ga ta Allah ka gane cewa ba wani abu mai amfani in ba Allah ba ba mai iya ma komai in ba Allah ba shi yasa lokacin da aka saukar da ita kamar yadda muka faɗi tan farko cikin dare aka sauka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ita da annabi ya ga abubuwan da ke cikinta ya ji daɗi ya murna da kuma ni'imomin Allah da ke cikinta za mu ji duk abubuwan da Allah zai faɗi har zuwa ta. annabi sallallahu alaihi wasallama cikin daren nan saboda murna ya kira marubuta ce ga wata sura ta zo a zo a rubuta ta ta zo da rakiyar mala'iku wajen dubu saba'in ya kuma faɗi irin falalar wanda ya kula da ita da abubuwan da ke cikinta saboda haka akwai jan hankali zuwa ga ka watsar da komai ka kama Allah shi kaɗai subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ce kul ara'aytum ku bani labari ku masu cewa akwai wani Allah ba Allah ba in akhadha Allahu sam'akum idan da Allah zai kame jinku ku zama kurame wa absarakum da Allah zai kame idanuwanku ku zama makafi wa katama ala qulubikum da Allah zai yamke zukatanku ya zama ba ku iya yin tunanin komai ba ku iya sanin me zai amfane ku me zai cutar da ku ya toshe zukatanku man ilahun ghairullahi yatikum bi wani abun bautan ne kuma ba Allah ba zai dawo muku zai zo muku da waɗannan abubuwan akwai shi ka san waɗannan abubuwan guda uku sune mutum kawai da an rasa su ba mutum duniya ko lahira alƙur'ani yakan gabatar da sam'uji to malamai suka ce ita akan gabatar da ji akan gani to ni'imar ji kaman ta fi ta gani saboda yanzu ka gani idan mutum ido ne bai da shi yana da kunne kafiri ne misali zai saurara a gaya mai kalmar shahada a gaya mai kaɗaituwar Allah ya gane ya gamsu ko amma idan da bai ji idan ne kawai ai za a sha wahala kafin ya gane ma me ake nihi ma da Allah ko ba haka ba to to shikenan kunne shine zai ji abinda aka faɗi ido shi gani zai yi kuma zuciya ita ce injin ita ce za ta fahimci ina aka nufa wannan ba sai al'amarin addini ba ko harkar duniya sai ka ji ka gani zuciya ta fahimta kake iya yin ko da ma saɓan ne ko da ma neman duniyar ne a gani a wannan abin guda uku su ne mutum kawai ji gani zuciya tana iya tunani me ya kamata ta yi meye mai kyau meye mara kyau kunne zai ji ya tace ya kai ma zuciya ta hukunta ido zai gani to shine Allah ya ce to waɗannan ai su ne idan da Allah subhanahu wata'ala wanda ya halice ku zai karbe muku kunnuwanku ya zama ba ku ji ya rike idanuwanku ku zama ba ku gani ya kuma toshe zukatanku su zama ba su iya tunanin komai kaga ko duniyar ma da ake so ai ba za a ci ta ba kenan sai ina za a ci duniya ba ji ba gani zuciya kuma ba ta iya tunanin komai ita kanta zuciya kawai a ce ba ta iya tunanin komai Allah ba mutum to idan da Allah zai muku haka man ilahun ghairullahi ya'tikum bih wa kuke da shi wanda ba Allah ba wanda ake bauta ba wanda zai dawo maka da ido in Allah ya dauke ganin wanda zai dawo ma da ji in Allah ya dauke jin wanda zai dawo ma da zuciyarka ta koma daidai idan Allah ya dauke fahimtar da ke cikin ta akwai babu babu saboda haka in mutum yayin nazarin wannan kawai ya kamata ya gane ka lallai a jinjina ma Allah kuma ba wani wanda ya kamata ka tsaya kai mabauta tsantsa sai Allah ba mai iya ma ba wanda ya baka da idan nan kuma in ya tahi ba mai iya dawo ma da shi ba mai iya sa ma ji kuma in ya tahi ba mai iya dawo ma da shi balle zuciya shi ya baka haka iya tunanin kaza kaza ne kaza ba kaza bane idan ya dauke wannan wa zai wa zai iya maida maka to kaga sai ka gane cewa ba wani wanda ya kamata ka kade ta ka bauta mawa in ba Allah ba komai Allah ya bayani dalla dalla shi yasa Allah ya ce unzur kayfa nusarriful ayat duba ka gani mai sauraron alqurani yadda muke bayyana ayoyi dalla dalla filla filla thumma hum yahdifun sannan su kuma kafirai suna kauda kai ba ma su sauraron abun balle su tsaya su tunani su tadabburi akan shi balle su fahimta dubi yadda muke bayyanar da ayoyi dalla dalla dubi kuma yadda suke kauda kai Allah ya kiyaye mu Allah ka kara mana imani na'am qul ra'aytakum in ataakum azabul lahi baghtata law jaharatan hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun Allahu akbar to har yau dai istidraki akan jawabin da maganar da muka yi dazu na musibin da Allah ya jeho mana maganinsu shi ne dai mu ƙara komawa ga Allah kuma a ta yawan istighfari a ta yawan tuba ga Allah kuma abin da ake yi na laifin a riƙa bari shi ne maganin wannan duk musiba da muke yi mu ƙyala zagin gwamnati mu ƙyala sukan an ƙi kaza an ƙi kaza an yi kaza an kawo kaza duk mu koma ga Allah duk da yake dai gwamnatin ba za ta kubuta daga laifi ba ko ba haka ba gwamnatin ba za ta kubuta daga laihi ba dan dai talakawa dai mu a wajen wannan fituntunun talakawa sun raina kokarin da gwamnati ke yi akan kare rayukansu da dukiyoyinsu wannan shine gaskiyar magana ko ba haka ba talakawa na ƙauyukan nan da guraren da ake kashe-kashen nan da kame-kamen mutanen nan tun farko tun kan abin nan yayi kaburi ya wuce misali talakawan mummunan dai an raina kokarin da gwamnati an raina mai da hankalin da gwamnati sai akan waɗannan abubuwan shi yasa har suka kai inda suka kai to duk da haka dai ba za a ce eh shugabanni ba ba su da abin zargi ba akan abun amma dai duk da haka mu tattara su mu aje wa gehe guda mu koma ga Allah su ma din ba su iya komai sai abin da Allah yayi to mu koma ga Allah mu ta tuba mu ta istighfari mi ta barin ayyukan dan in kana ta cewa ka tuba kana istighfari amma laifukan da kake kuma baka bari ba to kane ma Allah wasa ne ka mai da Allah abokin wasan ka kenan kana istighfari kana cewa ka tuba amma kuma laihin da kake yi baka bari ba to ka mai da Allah abokin wasan ka ne kamar yanzu ko mutum ne kake ma wani abu yace wani ka bari a da Allah wani to kai hakuri na tuba ba zan kara ba na ba zan bari ba misali ta mu dauka taka shi kai ce wani kana taka ne ce a da Allah ya hakuri ya hakuri na ba zan kara ba kuma sai ka sai ya juya ba kuma ka kara taka shi wani ka kara taka ni fa a da haba ibar ya hakuri ya hakuri da sai ya juya ka kara taka shi me ka mai da shi to wanda yake fa kana tuba amma baka daina laifi ba haka ka mai da Allah ka mai da Allah abokin wasan ka kenan istihza'i kenan ko والمستغفر من الذنب وهو مقيم وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه kana laifi amma kana cewa ka tuba to kaman ka nemi Allah ka bai da Allah abun wasa kenan to saboda haka ba haka zamu yi ba laifukan da muka san muna yi irin wancan duk da muka faɗi dinnan wallahi mu gyara zukatanmu mu wanke zukatanmu mu daina jin kyashin junanmu mu daina hasada mu daina gaba mu daina ganin in Allah ya ni'imta wani da wani abu mai ta jin haushi Allah muke jin haushi irin wannan ka gani wanda Allah ya ma wani abu kaje haushi to Allah kake jin haushi dan mu shi ba wanda ya isa ya makan shi wani abu to mu cire hasada da munafinci mafi yawa munafinci ya zauna kan zukatan mutane kaga mutun yana yin abu a fili amma a zuciyar shi ba haka bane a fili ya nuna alheri amma sharrin da ke cikin zuciyar shi da za a nuna maka baka iya ma tarayya da shi to wallahi mu cire wannan sannan mu yi ta istighfari mu tuba ga Allah mu gani in Allah bai yaye mana waɗannan bala'o'in cikin sauki ba mu koma ga Allah mu sauƙaƙa zagin shugabanni da sauransu kamar yadda na faɗi ba ba su da laihi bane amma mu mu ajiye su waje ɗaya mu koma ga mahalicin shugabannin baki ɗaya da talakawa sai ya yaye mana baki ɗaya in ya yaye mana ba wanda ya isa ya kawo mana Allah ya yaye mana Allah ka yaye mana قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ko ka gaya musu ya rasulullah ka ce ara'aitukum ku bani labari mana in atakum azabullah yanzu inda azaba Allah za ta zo muku bagtatan ta zo muku a kwadan ba shiri au jaharatan kai kuma ta zo muku a bayyane kuna ji kuna gani in ma ku shirya din za ku iya shiryawa ga ta ta zo muku kuna ji kuna gani a fili hal yuhlaku akwai wanda za a halakan ne in azabar ta zo illa alqaumuz zalimun ba sai waɗanda suke azzalumai ba ai ko azaba ta zo azzalumai za a halaka ba mutanen kirki masu jin tsoron Allah masu da'a ga Allah ba in azaba ta zo to azzalumai masu zalunta kawunan su ta hanyar kangare ma Allah da saba mashi su ne za a halaka ba su ne kuma sai suke cin arzikin mutanen kirki waɗanda ke cikin al'umma ɗin ba, Allah subhanahu wata'ala ya ce dama ba zai ma al'umma annabi irin wannan azabar ta bai ɗaya ba, matuƙar annabi na ciki, in annabi kuma ya tafi ba gangan jikin shi a duniya, kuma matuƙar ana istighfari ana tuba, kuma Allah ba zai saukar da azaba ɗin ba. To, masu istighfarin suna tuba suna nan, wanda kuma ba ruwansu suna nan. to wanda ba ruwan shi ma yana cin arzikin wanda shi yana da ruwa wajen yayi istighfarin ya tuba ya ma Allah kuka waɗannan suna cin arzikin waɗannan kamar yadda tun zamanin manzon Allah har kafirai ma ba a halakar da su ba saboda darajar ga jikin manzon Allah a duniya wa ma kana Allahu yu'azibuhum wa anta fihim ko yau to saboda haka amma mu koma ga Allah mu rika tuba mu ta istighfarin nan da Allah ya ce mu ta tuba kuma mu rika barin ayyuka shine maganin abun in atakum azabullahi bagtatan aw jaharatan hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun in azaba ta zo koda ta mai gamewa ce to za a za a tantance in an ji azzalimai dai su za a halakar su tafi halaka ta har abada shi kan mai imani ko tsautsayi ya sa ya fada cikin azabar da aka saukan ma wasu fajirai to in an je can za a ware shi ta he ta zama mai shahada ta zama mai kafara su ko ta zama musu azaba Allah ya kiyaye mu na'am وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر آه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الله سبحانه وتعالى يقول ba mu aiko manzanni ba ko kuma ba mu aiko manzanni zuwa ga al'ummatansu illa mu bashirina wa munziri face muna aiko manzannin na zama masu bishara ga masu imani da cewa za su samu kyakkyawan sakamako wa munzirin su zama masu gargadi ga masu munanawa su san cewa in ba su bari ba za su cimma azaba abinda kawai muke aiko manzanni kenan su yi ba muna aiko manzanni bane da cewa su nuna mu'ujiza su nuna wannan su nuna wannan abun mamaki a ba wannan muke aiko su ba wannan makiya Allah ne ke neman ba za mu imani ba sai an mana kaza to in Allah ya ga dama sai ya nuna ɗaya biyu dan ko za su hankalta wanda kuma in an nuna ma ba hankaltar suke ba amma Allah yana aiko manzanni dan su yi bishara su yi gargadi ga bayin Allah mai imani ya ji sakamakon da zai samu ya ƙara dagewa mai kafirci ya ji azabar da ya tinkara ya bari aikin manzanni kenan kawai in manzanni suka isar da aike kuma al'umma ga halin da za su kasance fa man amana wa aslaha wanda ya imani da Allah ya karbi sakon manzanni wa aslaha ya kyautata aikin shi ya bi Allah ka gani fa man amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun in sun je ranar kiyama ba tsoro gare su ba sa bakin ciki saboda me saboda sun yi imani sun yi aiki mai kyau saboda haka wannan shine ma'auni kawai ai imani a aikata ayyuka masu kyau in an je ranar kiyama ba bakin ciki ba jin tsoro ba jin tsoro za a ta gidan rahama wannan shine kawai sharadi ba Allah cewa yayi wanda ya shiga kungiya kaza ko wanda ya aqida kaza ko wanda ya ra'ayi kaza ko wanda ya ra'ayi kaza kamar yanzu yadda muke tafama da shi kowa yana jin shi in ba kungiyar shi aka shiga ba ba a bi Allah ba kowa yana jin in ba irin ra'ayin shi aka bi ba a bi Allah ba to duk ƙarya ce wannan duk shedanci ne kaga mutum kawai kuna tare da shi kuna zaman lahiya yana kuna addini tare kawai da ya canza ra'ayi ba faɗa kuka yi ba ba tanka tanka wa kuka ga yana wani huci wai haushinka yake ji kamar ya buge ka to na me na me ko da ma je kai kai aljanna za ka shi zai tafi wuta to menene na, na, jin haushi da bugewa mun ɗaukan mu kanmu wasu bala'o'i wanda aka jeho mana ba gaira ba dalili za su hallaka mu ba ta hanyar da ba mu sani ba shi addini kawai ba abin da yake faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala kai imani da Allah ka tsaya kai aiki mai kyau ba ruwanka da Allah bai ce bai ce kai kirari da wata kungiya ba bai ce kai kirari da wata ra'ayi ba bai ce kai kirari da wata firka ba a shin kai imani da Allah da aikata ayyuka masu kyau daidai da fahimtar da kai ko shugabanninka suka yi da kake bi cikin alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fahimta kuma kowa na samun irin wadda take ko da sahabban manzo Allah kowa na iya samun fahimtar da ya fahimta cikin alkur'ani ta saba mata wani kowa na iya samun fahimtar da ta saba mata wani a cikin hadisan manzo Allah ga manzo Allah ma zaune zai magana yace aje ai kaza gurin aiwatarwa wani yace a haka manzo Allah ke ni wani yace a ba haka yake ni ba haka yake ni kowa ya je ya aikata abin da ya fahimta kuma annabi ya ce duk kowa ya yi daidai saboda haka wannan abin da muke ciki na kai kaza ne mu kasar nan tamu an saba da shirme ma dan abu kaɗan sai a kama gaba da faɗa da juna ba saboda ko jahilci ne ko wani ta'azzubanci ne na banza ka gani yanzu in ka duba shekarun baya fa yanzu dan an waye ne yanzu shekarun baya can saboda jahilci da aka saba da shi da da abin nan yanzu ƙasar nan kan kan sallar kabzu fa shekarun baya Allah kaɗai ya san mutanen da aka kashe da inda aka fada aka kona gidaje kan wasu sun zo suna yin sallar kabzu wasu ba su ba ga kawai kan wannan shekaru da yawa an yi kashe kashe ba kan wannan da kone kone dan me wasu za su zo suna yin sallar kabzu to gashi yanzu kowa ma kabarin yake yi amma gane ita ce ma sunna to ba fahimta ba ce kuma ba a ce wanda bai yi kabarin ba kuma ba wai sallaye ba ko kuma sallar shi na da wani aibi ko an ce to shikenan duk wani abu da kaga ka fahimta kai za ka yi wannan shine kai sunna a wajen ka ka fahimta ka aikata Allah ya bada lada wanda kuma ya fahimci ba wannan ba shi kuma ya je ya aikata kuma shi ma ka kyale shi Allah bada lada amma saboda mutane jahilai ne an mai da su wawaye kayan aiki kawai sai ka je wani mutum malami ya ma hudu ba wani malamin ma shi ya karantar da kai shi ya gaya ma Allah ya gaya ma annabin ya gaya ma yadda ake sallar ya gaya ma Allah ɗaya ne kawai sai ka je wani ya ma lacca ka zo kawai kana zara ido da ka nuho wannan malamin ji kake kamar ka buge shi wai yau ya zama mushriki yau ya zama kahuri bayan shi ya koya ma alqur'ani shi ya koya ma ma yadda shi ya gaya ma ma waye Allah amma yau kuma wai ya zama kahuri yau wai kai kai ne musulmi ina amfanin wannan to wallahi in za a daina wannan a daina musulunci ɗaya ne abinda kawai Allah ke nema fa man amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda ya imani da Allah ya tsaya kuma ya aiki mai kyau gurgurdan fahimtar shi a littafin Allah da sunnan manzon Allah ba jin tsoro ba tashin hankali ranar kiyama zai tafi aljanna saboda haka mu shafa mu kanmu lahiya addinin na Allah ne ba namu ba sunnar ta manzon Allah ta Allah ce ba ta kowa bace ba gidan kowa aka kirkiri addini ba ba gidan kowa aka gina sunnan manzo Allah ba kayan Allah ne kayan manzo Allah ne ba dalilin da zaka tsaya kana wani huci kana jin haushin makocinka kana jin haushin dan uwanka wai kawai dan bai bi irin fahimtar ka ba kana wani zara ido kaman zaka buge shi to na me ba faɗa kuka yi ba ba tanka tanka kuka yi ba ka ce mai kahurun ma shi bai ce ma kahurun ba to menene kuma ba sai ka je kai naka ya je na shi ba Allah ya kiyaye mu sauran aya da والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله ya ce waɗanda ko suka ƙaryatar da ayoyinmu su waɗannan yamassuhum al'azabu azaba za ta shafe su bima kanu yafsukun saboda abin da suke yi na kafirci an tambayi ibnu abbas menene bima kanu yafsukun yace a bima kanu yakfurun kawai ake nufi ma'ana azaba za ta shafe su saboda kafircin da suke ma Allah fisku shine dama a kida'a ga Allah akan gare mashi fasikanci kenan saboda haka azaba za ta shafe su saboda fasikancin da suke yi na kafirce ma Allah Allah ya kiyaye mu wanda koyi imani ga abin da zai samu wanda ya fasikanci ya kangare mu Allah ga abin da zai cimmawa Allah ya kiyaye mu Allah ka karbi ayyukan mu Allah ka gafarta zunuban mu Allah ka kyauta karshen mu ka ba mu cika da imani alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu alhairan duk da kake ba bayan ka cikin wannan wata ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa daga kowace irin azaba Allah ka yaya mana dukkan matsalolin da suka dami al'umman mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka yaye mana dukkan damuwoyi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Fatiha salatul Fatih Fatiha salatul Fatih Allah ya addu'a